بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yammacin ranar juma'a uku ga watan al-muharram shekara ta 1445 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 21 ga watan Julai shekarar miladiya ta 2023 wannan shine darasi na goma insha Allah cikin jaren darussa da muke mustake da Arabiya daga ajinmu na faslin Sheikh Al-Albani lil usul daga makarantar Darul Hadith Salafiya dake Zaria a Nigeria makarantar Mal Albani Zaria Allah ubangije ya gafarta masa kuma idan muka saba a wannan darasi muna karatu daga littattafai mabambanta na ilmomin da suke da alaka da Arabiya na farkon su shine Al-Qurfa fi Nahwi wallafar al-Imam Ibn Abdul Hadi wanda ya rasu a shekara ta 744 bayan hijira Allah Ubangiji ya gafarta masa. Kafin nan a babu laifi mu yi ta'aziyya ga ɗan uwa Malam Yusuf Yusha'u wanda ɗaya ne daga cikin mambobin wannan aji wanda Allah ya wa mahaifiyarsa rasuwa jiya Alhamis kuma yau aka yi mata jana'iza a garin Kaduna. Allah Ubangiji ya gafarta mata, Allah ya mata rahama, Allah ya ba shi haƙuri da shi da sauran iyalanta, Allah kuma ya sa mu cika da imani. Haka kuma akwai wani malami cikin malaman sunna da ya rasu yau a garin nan. ni ya karantar da ni malami na ne malam Musa da aka sani da malam Musa director malam Musa Nuh limamin masallacin kofan kona a can cikin birnin Zaria ya karantar da mu littafin risala da sharhin sa da kuma wani sashe na littafin abin nan Muktasarul Khalil Allah ya gafarta mishi Allah ya mai rahama da daddan malami ne mai da'awa yana daga cikin ɗaliban farko farko da suka yi jami'a Islamiyya a nan Zaria sun shekara arba'in baya da suka wuce ya jami'a islamiyya malami ne mutumin kirki mai faran-faran da mutane ya yi fama da jinya sosai kafin daga baya Allah ya karɓi rayuwarsa Allah ya gafata mushi za mu tashi a inda yake magana akan babu ni'ima wa bi'sa babin da ke bayani akan hukuncin waɗannan kalmomi guda biyu ni'ima da bi'sa waɗanda fi'ilai ne guda biyu waɗanda suna cikin lissafin al'af'alu aljamida, wato fi'ili wanda baya jujjuyawa, baya komawa mudari'i ko fi'ilil amri ko makamantar shi, yana nan yadda yake. Malam ya ce, Huma fi'ilani madiyani, ghairu munsarifaini, wa huma wa ma'ana humal mubalagatu fil madhi wa dham. Fi'ilai ne guda biyu fi'ili madi wanda ba sa juyawa. Wannan shine ra'ayin malaman nahawun basara. Malaman nahawun kasar Kufa su suna ganin ni'ima da bi'isa sunaye ne da su malaman nahawun kufa da kuma al'imamul farra wannan shine ra'ayinsu suka ce saboda ai waɗannan kalmomi guda biyu harafi na iya shigansu yadda yake shigan suna kamar idan wani shahararren karin magana da ake misali da shi ana wallahi mahiya bi ni'imal walad wani mutumin ƙauye da aka mishi bushara da cewa an mishi haihuwa sai aka ce ni'imal fatatu alwalad alherin Allah ya kai ga yadda aka haifa maka mace ce shi kuma sai ce wallahi ma hiya bi ni'imal walad kaga ba'un ya shiga bisa irin tunanin su na kin yaya mata haka nan ana iya ana iya abin nan cewa kamar da Laraba suke bada ni'imas sairu ala bi'isal iri ala bi'isal iru ni'imar sairu ala bi'isal iru suna faɗin haka shi ma karin magana ne madalla da tafiyar da ake yi duk da yake muna tare da mutane marasa daraja karin magana ne idan kawai mutum ya ce ba yabo ba fallasa to sai ya ce ni'imar sairu ala bi'isal iru kaga nan ma ala ta shige shi sannan a larabawa sukan sa mata harafin nida su ce ya ni'imal maula wa ya ni'iman nasiru saboda sufar ra'u da malaman nahun kufa suka kawo wannan itiradin cewa waɗannan kalmomin ba sunaye ba an ba fi'ilai bane sunaye ne saboda ai bil jarri wat tanwini wan nida wa al wa musnadun lil ismi tamyizun hasal to wannan ne rigima ce tsakankanin su can duk da yake sun ba su amsoshin ka koma cikin mutawalat zaka gani a a amma dai magana mafi shahara shine fi'ilai ne jamidai al jamid shine fi'ilin da baya jujjuyawa bai komawa mudari'i bai komawa fi'ilul amri yana nan a fi'ilul madi irin su irin asa wa fa'iluhuma mu'arrafun bil alif wal lam fa'ilun waɗannan fi'ilai guda biyu da'iman yana zuwa ne da alif da lam kamar ni'mal abdu innahu awwab kaga alif da lam haka ni'mal maula fa ni'mal maula wa ni'man nasir kaga shi ma alif dole da ke alif da lam ko dai zama mai alif da lam ko kuma ya zama au mudafun ila mu'arrabin bainakuma ila ila ila al-mu'arraf bainakuma ko eh eh bihima nam au mudafun ila al-mu'arraf bihima ko ya zama an shi fa'ilin mudafi ne zuwa ga abinda sanadiyar idafar ya zama ma'arifa kaman wala ni'ma ajrul al'amirina kaga ajar na kira ne amma da aka yi mishi idafa aka ce al'amirina ya zama mu'arrafun bi al'idafa din hakanan kamar irin fa ni'ma uqubad dar fa ni'ma uqubad dar shi ma mu'arraf ne bil bil idafa aw mudmarun mufassarun to wannan akwai rikici sosai akan sa halascin a ce fa'ilin ni'ima damiri ne ɓoyayye amma mufassarun bi nakiratin mansubatin ala tamiz wanda abin da ke nuna akwai damirin shine wata nakira mai nasaba da aka yi mata nasaba akan tamizi suna buga misali da waƙoƙi ko da wasu zantuka na musamman amma akan bayar da amsa akan cewa waɗannan halat ne nadira abin da ya faru darura ce ta waƙa kaman fani'ima akhwa fani'ima akhul haija fani'ima akhul haija wa ni'ima shababaha fani'ima akhul haija ma dalla da dan kabila haija wa ni'ima shababaha sai zama wato abinda aka boye anan shine ni'ima akhu shababiha sai a boye sai a wannan tamyizin haka fa ni'ima sahibu qaumin la salaha lahum ana yaban sayyidina Uthmana fa ni'ma sahibu qaumi sahibu qaumin la salaha lahum wa sahibur rakabi Uthman ibn Affan to shi ma nan suna kaddarawa da irin wannan takaddira din nasu da suke almuhimu dai wannan mahalli ne na nizai tsakankanin masana to yadda aka yi kwatance da ni'ima ha kuma wannan hukuncin yake akan bi'isa ita ni'ima tana zuwa ne kamar yadda kaji lafazinta makhsusiya ce lil madhi wanda take nuna al ijab wat taqdir abu ya burge ka ya baka sha'awa to laraba suna amfani da wannan sigar da nuni izuwa ga haka ita kuma bi isa lil ihtiqari wal istihjani da nuna yarfar da abu da kaskantar da shi to haka za gan shi tsohon ta'abiri ne larabci tun jahiliya qur'ani yayi amfani da shi kuma yanzu larabawa ba su canza shi ba yadda ka ji waɗancan misalan Qur'ani in ka binci Qur'ani zaka samu zaka samu kuma na bi'isa din da yawa wa bi'isa maswal zalimina wa bi'isa maswal mutakabbirina o menene o ma irin bi'isa ma kanu wala bi'isa ma kanu ya'maluna ko yawa wa ma'awahum jahannam wa bi'isal masir suna nan ire-iren su wallahu a'lam wal maqsusu bilmadihi wa dhammi marfu'un shi abinda aka kebance din aka yabe shi aka ziga shi ko aka zarge shi aka yarfar da shi ko da yaushe yana kasancewa marfu'i ka kauli kamar idan kace ni'mar rajulu bakrun wa bi'sal gulamu gulamul qaumi amrun wa ni'mar rajulan bishrun wa taqulu ni'matil mar'atu hindun wa in shi'ita hadhabta ta'a in ka so ka ce ni'imatil mar'atu in kuma ka dama ka ce ni'imal mar'atu hindu iya halasta a larabci babu asa wa akhwati ko kuma lafazin asa wato take nuna arraja'i kenan ko take nuna fatan faruwan abu da ita da ƴan uwanta da ire-irenta wa hiya fi'lun la yansarif ita ma asa fi'ili ce wadda ba ta jujjuyawa wa tarfa'u lisma wa tansubu al-khabara tana raf'a ga suna tana kuma nasaba ga khabarinta ka kada kaman kada illa anna khabaraha la yakunu illa fi'lan mudari'an mansuban bi an sai dai fi'ilinta da'iman a khabarinta da'iman yakan zama fi'ili mai mudari'i wanda an tai mishi nasba wato za a yi tawilin shi wanda ake tafi tawilil masdaril muawwal an wal fi'l fi fi ta'wil kamar yadda zaka gani idan ka karanta asa an wa asa an tuhibbu shay'an ire-iren su da asallahu an yakuffa ba asal ladina kafaru kul asa an yakuna radifa lakum da ire-iren su yace asa amrun an yakuma a misali ya buga wakada ita ma irin asa ce suna yake ci musu af'alul muqaraba wakada ta'amalu amalu amala asa tana irin aikin asa ne illa anna khabaraha bighairi an amma ita kada bata bukata an kamar yadda a misali in kada layudillana layudillana an alihatina in kada layudilluna an alihatina laula an sabarna alaiha kaga shi babu babu an illa anna khabaraha bighairi an ka kaulika kada zaidun yaqumu wa kazalika tafika amrun to dafika ita ma irin tace afalul muqaraba da tafika da ja'ala da kada da asa da ire-iren su wanda suke nuna abu ya kusa ya faru amma bai faru ba ana sa ran zai faru an yi fata an yi tana zai faru sai ke ci musu afalu al muqaraba asa da kada da ja'ala da tafika da ire-irensu kamar fatafika mashan bisu kiwal a anako waje albakarun yaf'alu babu ta'ajjub akwai kuma a ta'ajjub shi ma a ta'ajjub iri biyu ne a larabci akwai a ta'ajjubul kiyasi akwai a ta'ajjubul sama'i wanda ke ta'ajjub shine ya bayyana a cikin zancen mutum wani abu ya bashi mamaki to akwai wanda siga ce kiyasiya sananniya ita ce af'il bihi da ma af'ala ma af'ala da kuma af'il waɗannan guda biyun siga ce sananniya a larabci da ake amfani ta da nuna abin nan wato ta'ajjubi to amma kuma akwai sama'i wanda kawai yanayin zance zai nuna shi kamar irin su wakafa billahi shahida suna cewa wannan at-ta'ajjubus sama'i ne anan kafa billahi shahida ce kai ai Allah ya isa shaida ko ko a Hausa ma kaza akwai irin wannan tashin muryar mutum ko yanayin furta zancen ko girman al'amarin da yake bayani zai nuna cewa a cikin zancen shi akwai mamaki da wannan shine sama'i dan adam bai gushe ba yana jin mamaki abubuwan da yake gani kuma zai ta'abirin su da abin da zai sa mai saurare ya gane akwai mamaki a ciki ko kuma siga wata ke sananniya a yare. Wala hulaf zani, a haduhuma ma af'ala ga ƙaulika ma akrama zaidan, ma akrama zaidan, kaman irin shi ne fama asbarahum alan nar, fama asbarahum alan nar, shi ne ma af'alahu, sigatu af'ala. Wasani siga ta biyu, af'il bihi, af'il bihi shi ne kaman absir bihim wa asmi ko haka ne asmi bihim wa absir asmi bihim wa absir wannan shi kuma af'ilkin ka kaulika akrim bi amrin kaga shi sai an kara mishi ba'un labzuhu labzul amri wa ma'anahu at-ta'ajjub lafazin fi'ilul amri da kasani amma yana bada ma'anan ta'ajjubi wala yubna illa ala fi'ilin thulathiyin fi'ilin da ake ma bina'i akan wannan sigar sai wanda ya zama asalin shi sulasi ne kuma gairi mabniyin lil maf'ul wanda ba a gina shi akan fi'ili mabniyin lil maf'ul ba idan fi'ili ba sulasi bane to sai dai amfani da lafazin ashadda ko a makamancinsa da yakon a ce af'il bihi sai a ce ma ashadda tahamulihi alaihi ɗaya yake da a ce ashidid bihi to ba a cewa haka idan fi'ilin ya zama ruba'i ne kaga tahamul ruba'i ne sai a ce ma ashadda tahamuli fulani ala akhi to to inda ba ruba'i bane sai a ce absir bihi asmi bihi anzir bihi aqil bihi na fata mun gane kuma ya zama mabni ne lil maf'ul ba mabni lil majhul ko ala ma lam yusamma fa'iluhu ba wala dalun ala al alwani wal uyubi kar kuma ya zama alwan colors duk kalmar take ma'anar ta kala kaman a ce abyad abyad sai dai a ce ma ashadda bayadihi ma ashadda bayadahu amin ma ashadda bayadahu haka ma ashadda mirarahu ma ashadda sawadahu saboda kala ce to haka nan abin da yake al-uyub kaman a'araj ba za a ce a'arij bihi ko ma a'arajahu sai dai a ce ma ashadda ko ma ablaga arajahu ma ablaga amahu ma ablaga kharasahu mu gane waɗannan duka haka suke haka larabawa suke yi da su ba canji duk inda ka ji su to haka dinnan da ka ji haka ake amfani da su Allahu musta'an ah za mu tsallaka na so mu tashi da wuri ne zan je ta'aziya insha Allah za mu tsallaka cikin adab muna magana akan nema maka yi manzilatu sha'ir fil jahiliya ko manzilatu sha'ir fil jahiliya matsayin mawaki a zamanin jahiliya mawaki a zamanin jahiliya yana da wani mutunci na musamman yadda ka san irin mutuncin masu kuɗi kiran za a ce ko kuwa duk mutunci ne wanda kake tsammanin mai mutunci ne wato mutumin da ya riga ya yi bildin wani capacity a cikin mutane ana jin maganarsa magana shi tana da nauyi don wasu malamai manazarta suna ganin cewa hatta ɗabi'un da larabawa suke tunƙaho da su irin jarinta irin kyauta irin kamewa irin su'udud jagoranci ko duk mawaƙa ne suka tallata wannan ɗabi'u har mutane suka bi saboda yawan yadda mawaƙa suke yawan ambatan su ce su masu kaza ne su masu kaza ne sai kowa ya ɗauka waɗannan ɗabi'un su ne masu abin daraja kamar dai ka ce waka a jahiliya ita ce alkitabul muqaddas kamar da kaga injila ko at-taura ko alqur'ani a gun al'ummomin da suke bin addinin sama kaga wannan littafan ai sune kundin rayuwarsu to haka waka a gun jahiliya take a matsayin kundin rayuwa wanda take nuna mutane dabi'u da halaye wanda duk abin da ta girmama za a kalli girman sa duk abin da ta yi kasa da shi za a kalle shi ya zama na kasa ana ana mutunta mawaka a cikin harkar rayuwar jahiliya yatamatta'u ash-sha'iru fil 'asr al-jahili bi makanatin marmuqa fi mujtama'i mawaki yana da muhimmanci da mutunci a cikin al'ummar sa a jahiliya irin wanda za a dinga neman kusanci da shi ana kawo mai kyaututtuka ana son aure ƴaƴan shi kamar da ake cewa celebrity kenan zamu ce ko a yanzu ko wani abu makamancin haka id ya'khudhu mansiba sayyid fi qaumi ta ga mawaki shine jagora a cikin al'ummar sa ka lura da mafi yawan wufud da suka zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ka binciki jagororin zaka zance wani mawaki ne wani mawaki ne jarimi ne mawaki su suka su suka shugabanci al'ummomin suka zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa batalu qabilati fil harb kuma shine jarimi a cikin kabilarsa a lokacin yaki kamar irin su Antara kamar irin su Ibrul Qais kamar irin su Tarafa duk waɗannan sun zama manyan jarumai na fitar kunya a tsakankanin su a lokacin yaki. Wa yus'alur ra'aya, ko da yaushe shi ake tambaya menene ganinka, menene tunaninka, wato abin nan ana neman opinion ɗinsa a ko da yaushe fil umuri kulliha akan sulhu, akan aure, akan yaki, akan kasuwanci, akan zamantakewa, wa kanat ara'uhu tuqaddas. Ra'ayoyinsa ababan girmamawa ne. taqdis wato sacred ba a saba wa ra'ayin mawaki fala tukhalaf ba a saba ma ra'ayinsa wa kathiran ma azza sha'iru al-jahili qabilatan aw ahanaha bi lisan shi'ri so da dama an samu a tarihance wata kabila mai mutunci amma a sanadiyan wata waka ta zama wulakantacce kabila ko ta kabila wanda bata bata kai ta kawo ba amma a sanadiyar wata waka da aka yi musu ta zama a muhimmiyar kabila an samu wannan alal misali da muka dauka kamar wata kabila da ake cewa banu amfin nafa kabila ce a jahiliya malaman tarihi suna cewa shi kakan kabilar yana yaro ya taba dauko kan raƙumi yana ya an yanka raƙumi ya dauko kan sai yara ƴan uwan shi suna ce mishi bai wannan sai yana cewa huwa amfun nafa shine sai suna ya bi shi na zolaya kuma wannan sunan ya bi shi har ya girma ana ce mishi amfun naka kuma ƴaƴan shi da jikokin shi da zuriyar su sai ana ce musu banu amfin naka kuma suna jin takeicin wannan suna ana zolayar su da shi amma da wani mawaki a cikin su yago yana waka sai ya juye ma'ana abu yana cewa qaumun humul anf wal aznabu ghayruhum wa man yusawwi bi anfin naqati dhanaba yace waɗannan mutanen su ne hanci wanda kuma duk baya cikin su shi kuma shine bindi kasan ko ai hanci yana gaba da bindi sai sai ga ashe falala ce ma ba na ƙasa ba ce ya canza musu fassara daga nan kowa kuma sai ya dauka ai a banu an funnaka wasu mutane ne masu daraja saboda kawai wannan kalma ta mawaki a to kuma kalli yanda yanda Qurayshawa suke jin takaicin irin abin da su Hassanu suka yi musu juba irin darajar Qurayshu da lokacin da Allah ya ba su tun ma kafin musulunci ya zo amma akan waƙoƙin su Hassanu da su Abdullahi dan Rawaha jiba irin takeicin da suka ci jiba irin damuwa da kuncin da suka shiga bayan yakin Udu yakin bakin Badar akwai waɗanda suke cewa sun fi jin takeicin waƙoƙin fiye da takeicin kisa akwai wanda ya kwanaki bai fito daga gidansa ba saboda jin takeicin waƙar da aka ce ai kaga kabila ce mai daraja amma waka ta mai da ita baya saboda suna muhimmantar da zancen mawaki kuma wannan ba a cikin larabawa kaɗai ba a cikin dukkan al'ummomin ɗan adam mawaƙi yana iya sai da wani abu da ake ganin da kaman bai da kasuwa kalli yadda 'yan siyasa suke amfani da mawaƙa yadda kana ji kana gani za a canza maka ra'ayinka na siyasa saboda daɗin wata waka haka wani abu da da baka son ka siye shi sabulu ne ko omo ko wani abinci ko wani abin sutura ko kayan noma ko me za a tallata yanzu ka duba ga yadda ake tallata shi da da waka wani malaminmu da ya koyar da mu wani wani darasi akan falsafar waka ya taba mu labari wani labari akan irin wannan babu game da wata waka ta ta keke ai wani lokaci da abin nan Aliyu na Mangi Aliyu na Mangi ne na jin kowane cikin su ya taba kashe keke kasuwa gaba ɗaya keke keke wannan da ka sani haddatawa suka daina hawanta saboda ya taba zuwa aka goya shi a keke rigar shi ta makale a waya ya sha wahala sosai sai bai yana waka wata waka keke wata waka da yawa keke zambo tana nan a cikin wakokin shi ba zan iya tana ta da yawa ba Allah ya zika ma nura ya ya dace ta tsab zaka je na karantawa yake cewa menene subhanallahi rabani da basu kurkai dan bala'i abin ne yake fara yake fara wakar da cewa a ɗan mahawai na hau ɗan bala'i ya bar ni da jin jiki ba ɗan kaɗan ba ya bar ni da shan wuya da zama a turba da ɗai ko juma'a ba a je da ni ba na ce kai ba su riga ɗan ragawa ya ce malam hala ba ka san ni ne ba ina da tsiya biyar farkon su fanco ina buga bindiga ba mai wuta ba dogon waka ce yake yana zamban keke wai za su je sallar juma'a ne a goya shi a keke to ya saki babbar riga ta shiga cikin waya ta shaƙe shi da shi ne ce ta yadda shi akan yashi ranar bai ma samu juma'a ba ce da ɗai ko juma'a ba a je da ni ba tana da tsiya biyar farkon su fanco faci kenan ce kuma tana buga bindiga ba mai wuta ba taya ta fashe kenan to wannan waƙar da ya yi a lokacin ya zambaci keke sosai duk wani dattijan mutumin kirki sai ya janye jikin shi daga hakiki da an yi magaci ka aiki ke ba abin hawa mutanen kirki ba ne idan tafiya ta samu ka nemi mato idan jirgi ba ku yi daidai da shi ba idan kau babu jirgi babu mato ka je da kafar ka ba keken tsiya ba da kawai sai mutane suka guji kiki na san da daɗewa wasu shekara ashirin da biyar ko tawaka wasu ku za su san tawaka ɗan shayi ɗan shayi wani wani takadar mawaƙi da ya dinga tsinewa ‘yan shayi masu yawo da abin nan nan har yanzu akwai wanda ba su san irin wannan shayin har yanzu akwai wanda ya ga irin wannan shayin kawai sai tuna waka ba zai sha ba shayi irin wannan na na zabar ma masu yawo da shi din eh har yana cewa wani ne wai ba ba masu tebura yake nufi ba waɗannan masu ƴan buta ya yi ta musu sharri ba ji ba gani sharrin kuma ya a cikin mutane sai da sana'a ta rage armashi sosai wannan ya daga cikin tasirin waka shi sa larabawa ba su da kuskure gaba ɗaya wajen alakanta waka da shedanu domin na kun shedanci a cikin wannan wannan abu abu kana ji kana gani ba aya ba ba hadisi ba ya maka tasiri ko mun gane kana ka ji kai imani da shi magana nawa muke kawowa a cikin maganar mu sai ka ja baitin waka ka ce ai shata ma ya ce dan kwairo ya ce ai na rambada barmani coge ibnu qais ya ce duk waɗannan fa babu wani malami a cikin su ba tsakanin yan tasha ne da marasa daraja da ma kafirai ibnu qais dai kafiri ne shata kuma ka san ya yake Allah ya ji kanshi misali babu wani babu wani shehi a cikin su ko wani wali ko wani kaza amma za a yi ta zan maganar su inda ka san ibnu dimiya ne faɗa ko ibnu qayyim ko zabi ko ko ibnu kasirin ko ko abakar gudu to da haka waka tana da wannan kwarjinin a cikin tunanin bil adama shi yasa bata gushe ba ana amfani da ita wajen neman wa abu suna ko bata mai suna ina fata mun gane to wannan kenan dai a takeice yace al muallaqat daga cikin akwai abin da ake cewa masadir shi'ril jahili masadir su ne wato inda ake waƙar jahiliya ta larabawa da ake ta magana dinnan akwai wuraren da in ana neman su a nan ake samu su shine masadir din manazarta to daga cikin muhimman masadir din su akwai wannan almu'allaqat ko almudhahibat akwai kuma zamu zo mu ambaci wasu daga daga baya insha Allah wasu daga cikin masadir din mun zo a darasi na gaba zamu ambaci banda mu'allaqat a ina ne kuma za ka iya cin karo da waƙoƙin jahiliya irin su mufaddaliyat irin su ainihin wato ashara usitta da makamantansu to waɗannan su mu'allaqat su ne ashhar mafi shahara da haka za ka ga nazari a kansu yana da zurfi bincike a kansu da tattaunawa a kansu tana da zurfi saboda shahararsu da kuma wato yawansu yawansu da kuma shahararsu. Ya ce, Hiya ƙasa'idu ɓawila, wasu dogayen waƙoƙi ne wa muhtara kuma zaɓaɓɓu min ajuwa da shi'ir jahil, cikin waƙoƙi mafiya kyau na zahiliya. Wa yi zukaru an na hasumiyar bil mu'allakat, da gaske abin da ake faɗa a labarin, a labarin su cewa ana ce musu mu'allakat ratayayyu, da an al'araba allakuwa ala khiyami. so larabawa suna rataye waɗannan waƙoƙi su rubuta su rataye a jikin ɗakunansu wakila wasu kuma suka ce li annaha kutibat bima izhab wa ulliqat ala astaril ka'aba so da wani lokaci da aka rubuta su da ruwan zinariya aka rarrataya su a jikin labulan ka'aba wakila wasu kuma suka ce balli annaha mahfuza fi sudurin nas abin da ake nufi ta'aliqin shine rataye su a zakatan mutane wa adaduha sab'atun fi qawlin wa asharatun fi qawlin akhar wasu suna cewa guda bakwai ne su lissafa su wasu kuma suna cewa guda goma ne sai su lissafa su wa min al-udaba wan nuqat daga cikin masana adabi da masu nakadin waƙoƙi akwai man ankara wujudal muallaqat akwai da suke cewa ƙarya ne babu wasu waƙoƙi muallaqat kusan adabi na da akwai abubuwa da dama da suka samu tarjiya a gun wasu masana musamman masana na nan baya galibin masanan nan turawa ne galibinsu ƙwararru ne a fannonin kimiyyar harshe a fannonin al'adu a fannoni na nazarin waƙoƙi ko literature ko philosophy sun yi bincike mai zurfi suna da hujjoji waɗanda za a rasa da ra'ayi da su hujjoji na kimiyya kamar da suke cewa scientific evidences to za su zo su ta maganganu a rasa yadda za a yi da su su ne suke karyata mu'allakat su ne suke karyata su ce ba a yi wani mutum mai suna imrul qais ba su ne masu cewa kaza duk suna da maganganun su iri daban-daban to ana nan kuma sai maganganun suka kama zakatan wasu daga cikin larabawa musamman ɗaliban su da waɗanda irin abin da waɗancan turawan ke yake ba su sha'awa amma kafin su ba a san wani yana karyatawa da irin wannan siga ta jazamin cewa ƙarya bane ba a sani ba akwai R.A. Nicholson, Robert Antonio Nicholson, wani masani ne mutumin ƙasar Ingila, ya daga cikin ‘yan gaba-gaba da suka kawo wannan nazariya, da shi da Gothic, Gothic shi kuma mutumin Italian, su suka yada wannan maganganu cewa ai ƙarya ne kawai ce saboda larabawa a jahiliya ba su san wani rubutu ba da za a ce suna rubuta abubuwa suna ratayawa larabawa a jahiliya talakawa ne ina suka ga kuɗin da za su za su ɓannata zinariya a yi tawada da shi ko su samu zinariya waye ba su fasaha da ƙarfin ilimi na sarrafa zinariya a mai da shi a mai da shi tawada haka nan suka sake cewa in aka kalli language ɗin language ɗin waƙoƙin language ne irin na zamanin abbasiya ba bai da bambanci da haka wasu ne kawai suka rubuta waƙoƙin nan suka danganta su ga wasu a jahiliya sai suka laƙaba wannan sharri akan mutum da ake ce Muhammadu Arrawiya da kuma shi Muhammadu buri ya kama da mutum domin a wajen masu malaman hadisi su zahabi su su su, su Ibn Abi Hatim makaryaci sai ana tuhuma shi da ƙarya kuma da kanshi yayi itirafi da cewa in ya ga waka ta jahiliya ta burge shi amma sai ya samu tana da gibi wani wuri ba a tuna meye ba yace kawai sai ya kirkira abin da zai cika wajen yana yi saboda kaga ya bada kofa ta a iya gasgata waccan magana ko kuma shakku ya ƙara girma suka ce innama wadhalika li'annaha innama jumi'at fi muntasaf al-qarn ath-thani al-hijri ala yadi hammad ar-rawiya hammad ar-rawiya shine tattara su ya rasu shekara ta 155 waje jama'aha lamma ra'a zuhudan nasi an shi'r da yaga mutane suna kin waka sai ya tattara wannan wakoki wasan mahabil mashhurati ya sanya musu suna al-mashhurat to daga cikin abin da za a mayan musu da martani na farko dai gaskiya ne cewa waƙoƙin da ake cin waƙoƙin jahiliya akwai ƙare-ƙare a cikinsu wanda diye nazari na adalci a natse zai iya ganin wannan akwai abubuwan da suke alamta cewa akwai ƙare-ƙare daga ciki shine itirafin shi hammadun rawuya to amma kuma wannan bai nufin a ce duka komai ƙarya ne bai nufin haka yanzu misali in ka ɗauki yakin tabuka yakin tabuka da gaske ne an yi shi amma wakar da ake kawowa ta yakin tabuka akwai karakare da ƙarya a cikin ta ko da haka wannan kuma bai nufin a ce to don haka ƙarya ne ba a jakin tabuka ba sai dai a ce a akwai karakare da aka yi a labarin ko mun gane kamar kamar yanzu misali yadda san da aka kashe mal albani Allah ya gafarta mai na sha buga misali da wannan mu da muka mai wankan gawa muka mai jana'iza da wanda aka harbe shi a gaban su malam bello ga sanan sai muka ta karanta labarai iri daban-daban a cikin daily trust or weekly kaza ba haka labaran suke ba wanda ƙarya ne labaran da ƙayar da ƙariya akwai wanda suka ce an harbe shi da bullet 17 wanda suka ce an yi raga-raga da kirjin shi ni kuma ni na mai wanka da ni da malam Musa Sahabi da malam Salisu Kafinta kuma mu ga wannan ba bullet ne guda ɗaya a cikin a daidai kokon ƙashin zuciyarsa da ya shiga niyan ni na mishi wanka da haka zan iya bada wannan labarin amma sai karanta a ce ai duk kirjin shi ma ya farfashe ana ganin zuciyarsa kaza kaza kaza to sai wani ya ce to tunda labaran na ƙarya ne to ƙarya ne ma ba ba albani ba kaga kuskuren shi bai gaza na waɗancan ba zaka dan an samu ƙare-ƙare ba zai yi a ƙaryata ba musamman kuma saboda labaran waɗannan mutanen a matsayinsu na wasu halittu da suka rayu a zamanin jahiliya sai mulkaisi su antara su nabiga labarin cewa sun rayu a jahiliya mutawatiri don wasu sun riski ma musulunci irin su labidu wasu kuma wanda suka riski musulunci sun san su za su ce sun san wani gagarinsu wani an san 'ya'yan shi ko jikokin shi da sauransu kaga karyata cewa ba wannan mutanen ba bai taso ba kuma an san su a matsayin jarumai an san su a matsayin mawaka an san su a matsayin ƴan kabila kaza da haka ba zai ku karyata ba kuma kowa ya san larabawa duk da ba sa rubutu amma Allah ya huwace musu zakira ta musamman wajen haddace abubuwa kamar da Allah cikin hikimarsa haka yakan yi ga galibin mutanen da ya sallabe musu kudura ta rubutu ko yanzu ka samu mutane waɗanda ba sa rubutu zaka samu kuma suna da wata kudura ta musamman ta haddace abubuwa fiye da mu ‘yan takarda, misali, kada kake ɗan takarda amma ka hausa ‘yan Nijar, a za ka ce ɗan takarda a Nijar ɗan boko ke. Yanzu ko kalla ka ga ko a kasuwa da mai lissafi da kakuleto da irin iyayen mana nan da suke yi da ka wa ya fi sauri. Kuma za ka ga suna da accuracy ɗinsu, suna da accuracy ɗinsu. Yanzu kai da kai da baka hawa keke, in kawo keke nan da bakin titi sai ka ji kana haki. amma wallahi ba kauye daga nan sai duka ta hahuntuwa lafiya lau yanzu nake faɗa man lura ya ba Allah ya gafarta mai so no ma lura yana zuwa da keke huntuwa ba adadi in ya gama harkokin shi a nan Zaria ba yi da kuɗin mota kawai sai buga keken shi in ya samu kuɗin mota sai sako ta a boot haka yake to amma kai yanzu nan da nan da PZ ma da keke sai dai yanzu da bala'i ya bala'i dole za a dawo a ci gaba da hawa ya aka iya yanzu to don haka larabawa da Allah ya sallabe musu wannan civilization na rubutu sai ya ba su hadda kalli makaho yadda yake da hadda da zuciya da Allah ya hana shi ido to sun haddace waƙoƙin kuma kowane mawaƙi a jahiliya zaka tare yana da rawiya yana da wani ɗan kanzagin shi da ke bin shi ko'ina yana zuwa yana ba mutane labarin ayowa na ya ce kaza ya ce kaza da haka yake yaduwa a cikinsu so da aka fi jumla waƙoƙin nan tabbas sun tabbata ga waɗanda suka yi su amma inda tafsil za ya samun abubuwan da ba su tabbata ba kamar yadda hatta hadisai da suke da isnadoji ake tantancewa inda tafsil bukhari da muslim akwai abin da za a ce wannan ana tababan bai tabbata daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qur'ani ne kawai Allah ya mishi wannan falalar cewa 100 bisa 100 ingantacce ne to kuma dama su waƙoƙin nan ai ba an ɗauke su a matsayin masdari ne na shari'a ko na addini ba masdari ne na tantance tarihi da larabci da ci gaban abin nan fasahar harshe a gurin larabawa saboda ka babu wani bayar a cikin itibarin su ta wannan fuska lokaci ya kusa ƙurewa ku? ba za mu? ina ne ma? fa za mu? أن ظاهر هذا يدل على أنه اخترعها وأبى أن ينسبها إلى نفسه سواء turawa sai suka ce zahirin haka na nuni zuwa ga cewa waɗannan waƙoƙin ya kirkire su ne shi Hamadu Rawiya amma kuma ya ki dangantawa zuwa ga kanshi kaga wanda wannan haza kalamun garib jiddan ya za na rubuta abu wanda in na sa sunana zan samu falala da daraja in khalla da sunana a tarihin ilimi kuma sai in kisa sunana in sa sunan wasu can da ba a san su ba sai anan haza garib bai dace da ɗabi'ar ɗan adam ba domin a rubuta littafi mutum ko ya rubuta waka wani fulfillment ne wani wani cimma wani buri ne to zan ne mutum zai rubuta waƙoƙi haka masu yawa sai ya sa sunayen wasu maguzawa wai dan kai danganta wa kanshi kaga wannan babu babu kima mantiqiya a cikin wannan magana wallahu a'lam bari mu dan taba balaga din nan kafin mu tashi kai zama dai ba a yi ba gaba ɗaya ko in kun za a yi tunawa yana ta kawo mana ta'arifat basita game da wasu mustalahat balaghiya har zuwa kan al-muqabala inda ya buga misali da cewa mislu falyadhaku qalilan walyabku kathira al-muqabala shine a hada kalma da akasinta shafi na tara ko a cikin zance guda daya kaga falyadhaku qalilan وليبكوا كثيرا الضحك والبكاء wannan kuma alƙalil wal kathir kaga dukan su kishiyoyin juna ne kuma suna fuskantar juna cewa su yi dariya kaɗan za su kuma kuka da yawa Allah ka tsare mu daga kuka sai yake cewa na gaba shine at-tasri' at-tasri'u shine an ya'tiya harfur rawi fi nihayati shatari al-bayt min al-qasida kamar yadda muka faɗa a baya wato baiti na waka shine wannan layi biyu din dango guda biyu sadarul bait da ajazul bait to inda ya zama dole su iri daya shine can karshe ajazul bait amma saboda nuna fasaha da gwanan cewa da iya sarrafa harshe wani lokaci sai ka tarar hatta farkon ma yayi iri ɗaya na karshen ƙari akan wancan na karshen to shine shatarayil bait wato shatar ɗin guda biyu su zama iri ɗaya ta fuskar harafinsu na ƙarshe kaman gashi nan zai kawo mana amsila ta tubikiya idan ka kalli wannan misalin da ya kawo cewa tanabbahu wastafiqu ayyuhal arabu wannan sadrul bait ne faqattama faqattama al-khatabu hatta ghasatir rakabu kaga ya kare da al-arabu da ar-rakabu wannan a farkon wata waka ce ta wani mawaki mashahuri Ibrahimul Yaziji Ibrahim al-Yazidi mutumin ƙasar Lubnan ne asalin shi mawaki ne ya zauna a Mahjarul Amriki a ƙasar Brazil a Madatu Sao Paulo ya rasu a 1871 1871 ƙarshe-ƙarshen ƙarni na 19 kenan to yayi wata waka wadda a cikin ta yake kira dama sha'ir ne watsani mawaki ne wanda yake nationalist mai kira zuwa ga ƴan ta kasashen larabawa daga mulkin mallaka na turawa wanda ya zama sabo wanda yake cewa neo-colonialism al-istimarul jadid irin wannan mulkin mallakan da ake mana har yanzu an ba ku yanci na siyasa amma ba ku da yancin tunani ba ku da yancin tattalin arziki ba ku da ‘yancin tsarin siyasa ita kanta, kawai, to wani shi yanzu imperialism ake ake wa ƙasashen larabawa da Afirka da sauransu, to yana yawan kira zuwa ga fita daga wannan tsarin shi ne yake cewa ta nabbahu ku faɗaku, wastafiƙu ku farka daga bacci ayyuhal arabu ya ku larabawa, faƙaɓɓa malhatab ya ce fa al'amarin ya girmama, alhatab shi ne al'amari mai girma ya yi yawa. hatta ghasatir rakab kama a ce tura ta kai bango yana cewa fi mattaqallulu bil amali menene takhda'ukum fi mattaqallulu bil amali takhda'ukum yace wa antum baina rahatil qana salamu dogo waka ce mai dauke da abin nan ababe masu motsa zukata sosai to kaga anan an samu at-tasri' shine al'arabu da arrakabu kamar yadda buga misali sai sake kawo wani baiti shi kuma na wani maki mai suna ma'ruf ar-rasafi mutumin misra ne yace in kana lil jahli fi ahwalina ilalu fal ilmu kat tibbi yashfi tilkumul ilala yace in shi ma yana magana ne akan shi ma yancin kasa yace in kana lil jahli fi ahwalina ilalu idan ya zama jahilci a cikin ɗabi'unmu ya riga ya zama mana wani datti wata annakiya fal ilmu kan tibbi cito ai ilimi kamar likitanci ne ya shafi tilkumul ilala kamar yadda likitanci ke warkar da ciwo haka ilimi ke warkar da ciwon jahilci to muna cikin jahilci mai muke nema mu neman ilimi don mu samu waraka kaga ya kawo lafazin aljahal da kuma ilal da kuma al'ilm al'ilmu yushfi kaga wannan muƙabala ne ke muƙabala ce wani sai sake kawo wani baiti ha'ilawo shi ma a cikin ƙasidar da shi wancan ma'aruf rasafi in kama lil harfi raddul ardi mumri'atan au kama lil harbi dakka sahala wal jabala yace in kama lil ard in kama lil harfi raddal arda mumri'atan yace in aka miƙe akan harkan noma za a mai da ƙasa ta zama mumri'atan mai bada ribar da ake nema auka malil harbi ko ya miƙe akan yaƙi dakka sahala wal jabala sai ya kwatsa-kwatsa da hanya shine as-sahal wal jabala da kuma duwatsu shi ma wannan a cikin shi akwai attibaq as-sahal hanya wata take budaddiya da kuma al-jabal hanya wata take da duwatsu ko take da kwazazzabai to bari mu saurara anan insha Allah kafin mu tashi ina so ne mana wani ta'aliki akan wata mas'ala kankanuwa kware da gaske cewa in Allah ya so za mu yi ƙoƙari a cikin karatunmu da muke yi na ladubban ilimi wanda muke ran lahadi da asubahi dama kun tana muna yin littafai ne guda biyu tsawon lokaci da muka gama wani littafi sai muka tafi akan ɗaya muna so mu sake lalubo wani littafi a cikin littattafan da suke mukarara na wannan makaranta sai mu sake yadda muke goya su wannan sati wannan wannan sati wancan to shawara ta kama akan zamu goya da littafin akhlaqul ulama akhlaqul ulama dan dan saboda yanayin da ake ciki da kuma shi karamin littafi domin a cikin tafin da ya kamata mu goya akwai aljami li akhlaqir rawi wa adabis sami na na khatibu da dai littafin sha'ila al faqih wal mutafaqqih da kuma littafin ibn al-qayyim shine ilamul muwaqqi'ina ar-rabbil alamin duk wannan littafai ne akan ladabin ilimi ladabin ɗalibai ladabin ilimi ladabin sana'ar karatu wanda dama karatu da ya shafe mu mu ɗan makaranta mu ɗalibai ba karatu ne da zan ku lura ko yaɗa shi ba ma yaɗa shi ma kowa dan ba ba abu ne a ciki na wa'azi ko sallah ko salati ba wasu ka'idoji ne da technicalities da ababen da mu muke bukatar mu san su littafin akhlaqul ulama na al-ajurri al-ajurri dai wannan mai shari'a mai akhlaqu hamalatul qur'an mai akhlaqu ahlul birri wat taqwa mai kitabul tahajjud da littafai mabambanta malami ne gagari ya rasu shekara ta 360 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ah shine zamu goya za ku ga mun tura da nuskoki kala daban-daban a cikin group din ajin eh mun tura da nuskoki kala daban-daban ina ba ƴan uwa shawara kowa ya je printing wataƙila nan da sati biyu zamu zo sai mu bi shi amma ta'aliki zamu mishi dan kadan kadan dan zai zai koya mana abubuwa masu fa'ida kwarai da gaske musamman game da ɗabi'u da halaye da ya kamata ɗalibai da malamai su koya wannan katin yana komawa zuwa ga wasu ahadab ne guda uku hadafi na farko shine alhadaful am da muka saba a wannan makaranta mu shine ci gaba da koyar da manhajin magabata game da addini game da rayuwa game da ilimi game da suluki komai da zamu koyar a manhajin magabata muke koyar da shi insha Allah gurgudan hali na biyu kuma shine zamanin da muke ciki wanda kamar yadda ibnu batta ya ruwaito duk da yake hadisin bai tabbata ba cewa a ƙarshen duniya za a yi malamai waɗanda suke da fajirci a cikin ɗabi'arsu da tunaninsu malamai amma sai aka wayi gari mutane su shiga cikin ɗimuwa game da malanta to mutum ma ɗalibai ya kamata mu san meye halin halayen malamai kuma abin da ake so ka san wannan halayen saboda in ka tashi ka zama malami in Allah ya jarabce ka zama malami to ga irin halayen da ake nan malami su kamar yadda a kowane karatu na boko za a koya maka irin a ɗabi'an wannan karatun yanzu a low school har low dinner sai an koya maka cin abincin lauyoyi a makarantar school of abin nan health ni ban san ku ake koya musu wannan rubutun likitoci ba wata tsaken nan ban san ku koya musu ake ba amma za ga da likitoci rubutun su wani iri ko ba haka ba to yawa a a a education har za a ce ku je ku yi micro teaching ku je ku yi teaching practice dan a koya maka irin take-taken malami na makarantar boko to muna da wannan littafan da abubuwa da yawa a cikin musulunci irinsu amma lil asaf an yi watsi da su saboda malanta musamman a nan ƙasar tamu dirkaniya ake yi yana da kyau mu dawo cikin hayyacinmu sannan kuma musamman saboda za ka ji zai lissafa munanan ɗabi'u da ba a so a samu da malami amfaninsu sai ka gyara idan kuma kai ɗalibi ne in ka ga malami da irin wannan ɗabi'un to ka gudu ka bar shi saboda ba zai koya maka ilimi ba sai ka tasirantu da wannan mugayen ɗabi'un unconsciously biduni wa'ayin baka sani ba za ka kana yin ɗabi'un shi malami yana da tasiri ƙwarai ga ɗalibinsa a kowane irin tsari da kowane mataki ne saboda haka yana da kyau ya zama malamin da zai ka koyi karatu a gunshi wanda yake da wannan siffofin akalla ya samu pass mark domin gaskiya siffofin da za a ambata cikin tabin nan na rantse da Allah zaka lissafa malaman malaman duniya guda dubu a yanzu ba za ka samu wanda ya cika su sai dai kowa ya dauki iya percentage din da ya samu tunda karshen duniya ne ya aka iya sai dai abin da ya sawwaka da biyu kenan na uku kuma saboda ainihin wato a ya zama mun sabunta abubuwan wasu an san su an karanta su wasu a cikin adabu talibul ilm ko adabul muhaddith ko makamancin haka to idan aka ji su daga wani malami daban da mun karanta daga Suyuti ko daga al-Iraqi ko daga abin nan sibtu wannan mai sunan shi wancan da muka yi littafin shi a tazkira na manta sunan shi ga sanan dai mun ka karanta a wurare daban-daban to amma muka ji su da wani sabon salo daga wani malami daban to wannan zai sake mana abin nan wanke mana kwakwalanmu mu san da su wannan kenan na biyu kuma sai a ila yau a cikin babin aqida wannan kuma ina ganin abin da zamu yi kawai zamu ware sati guda karatukan mu da muka saba daga juma'a asabar zuwa lahadi awa biyar din nan kawai sai mu sai mu hau sai mu hau su da wannan littafin shine wata kasida ce daga cikin qasaid na aqida takaitacciya ta wani malami da ake cema Mahfuz ibn Ahmad al-Kaluzani alkaluzani ɗalibi ne ga al'imamu abin nan wancan bahambalan nan mai abu ya ala ɗalibin al'imamu abu ya ala ne alfarra ya rubuta wannan ƙasida addaliya takaitacciya ce duk da yake akwai wasu ‘yan kurakurai da aka samu a cikinta, amma kamar kowane littafi ba ka rasa kurakurai. In Allah ya sa mun karanta, mun zo daidai wurin za mu yi ishara zuwa ga abubuwan da malamai suka faɗa na kurakuran da aka samu a wajen lafazi musamman wajen tafwidi da yayi ga wasu sifat sai ya zama irin ra'ayin maturidiya an same shi da irin wannan a wurare an lissafa kamar wuri bakwai. Ita ma za mu karanta ta insha Allah a takeice ita ma za ku ga mun saka nuskarta a cikin a group ɗin ajin da kuma sauti ma akwai sauti to wanda duk bai samu ba nuskar ko sautin ya koma telegram kada wani dan Allah ya mun message ya ce bai samu ba dan Allah ko daga nesa yake ji ita telegram dan Allah ya dauka dan Allah na tuba da ka wani kawai daga nesa kawai dai maka message cewa shi bai samu ba shi ba dan nan ajin bane in yana bi daga nesa ba za mu hana shi ba amma dai yana nan a telegram da aka muke ajiye a telegram saboda ko da yaushe za a iya samu don nima din na goge su daga wayata ba na goge su saboda waya ka yi ta nauyi ka rasa yadda za ka daita za mu tsaya nan insha Allah wa sallallahu wasallam ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi